الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تأيو رانا الخميس goma ga watan rabi'u nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 za mu ci gaba da karatu na biyu bayan muƙaddima da ta gabata a wannan littafi mai suna tazyinul waraqat na al al'allama abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a kamar yadda muka faɗa wanda sunan littafin zai zo a muƙaddimar shi malam malam ya rubuta wannan littafi domin ya taskake wato abubuwan da suka faru na jihadi a wannan ƙasa da kuma wasu abubuwa da suka shafi a yabo ga malaman da suka yi karatu a hannunsu Eh, to wannan shine babban manufa eh to cikin abin da ya kamata mu ambata wanda yana da mahimmanci duka dai babe ne na tarihi a na ita daular gwandu muna ji ana cewa yi sarkin gwandu ko? wato asalin sarautar ta mala abdullahi ce Eh, lokacin da tun zamaninsu da aka murkushe shi sarkin kabi wanda ake kira fode daga baya dan uwansa usmanu sama wanda duk za su zo a littafin Eh, to bayan an kawar da su ƙarshe sai daular ta dawo hannun shi mala abdullahi Eh, wanda shi ne ya fara rika daula ɗin an gane kusan ya shekara ashirin yana, yana shugabanci kame Allah ya karɓi rayuwarsa to da ya rasu a sai ɗansa muhammad ibn abdullah wanda ake masa kunya da shi abu muhammad kamar da ya gabata to shi kuma sai ya gade shi ma'ana ya riƙe shugabancin gwandu da kabe gaba ɗaya a wannan lokaci yawwa saboda a wancan lokaci gwandu ita ce daula ba birnin kebe ba Eh, ba yanzu da aka zo aka ce ai hidi kwata birnin kebe ba to a wancan lokaci komi na gwandu duk wani abu da ya shafi kebe to yana gwandu ilimi da tarihi da komai da komai yana can Eh, to daga baya ne aka yi transfer aka aka mai ta birnin kebe ko tunda ai sarkin gwandu kamar birnin kebe yake yauwa to shi kuma muhammad din ya shekara biyar shi ma yana mulki allah ya karbi rayuwarsa bayan ya rasu sai dan uwansa ibrahim ana masa laƙabi da alkhalil dan uwan shi muhammad din ne shi ma ɗa ne ga sheku abdullahi to shi kuma sai ya ci gaba da mulki a kusan ya shekara shekara ashirin da shida da wata shida kaga shi ya ɗan jima eh ya ci gajiyar mulki to bayan ya rasu yau sai dan uwansu a wanda kuma ɗa ne ga shi a sheku abdullah ana kiransa khadiru eh ibnu abdullah cikin ‘ya'yansa akwai khadir shi kuma shekara biyu ya yi bayan ya rasu a sai dan uwansu da ake kira aliyu cikin ‘ya'yansa akwai aliyu shi a sheku abdullahi shi ma ya shekara biyu da wata shida shi ma dai bai jima ba bayan ya tafi na shida sai malam abdulkadir shi ma ɗa ne ga sheku abdullahi tunda mun faɗa yana da ‘ya'ya da yawa yawwa wanda muhammadu bello a littafinsa majmu'ul ansab ya kawo wajen hamsin da ɗaya ‘ya'yansa yawwa to shi bala abdulkadir shekara hudu ya yi allah ya karbi ransa to daga nan sai kuma jagorancin ya dawo ga jikokinsa eh kaga kenan ‘ya'yansa guda biyar bayan rasuwarsa shi a sheku abdullahi wato suka karbi shugabancin ah, ita gwandu tun daga shi muhammad ibrahim khadir aliyu abdulkadir to bayan shi abdulkadir ya ya yi Fati sai ah, wato dan shi muhammad mm, wanda mun ka ambata farko bayan shi Ab- ah, shehu abdullahi to ɗansa yana da ɗa al-mustafa kaga jikan mala abdullahi kenan shi kuma ya shekara tara shi ma yana mulki to bayan ya rasu shi ma sai ko kuma wani dalili ya sa ah, mukamin ya sauka daga gare shi sai ya dawo ga ɗan ibrahim ƙanin shi muhammad ɗin a mun faɗi ibrahim cikin 'ya'yan yawwa, ana kiransa da hanaf hanaf ibnu ibrahim kenan yawwa shi ma jika ne ga shehu abdullahi shi kuma ya shekara ɗaya da rabi yana mulki allah ya karɓi ransa yawwa sai na tara akwai malik hawayo ɗan muhammad wato ƙane ga al-mustapha yawwa to shi ma jika ne ga shehu abdullahi shi kuma ya shekara goma sha uku yana kan kan mulki daga nan sai umar shi kuma ɗa ne ga ibrahim hawayo e, shi ma ya shekara tara bayansa sai bayero bayero shi ma ɗa ne ga muhammad ɗansa na farko shi ma ya shekara wato shekara ɗaya da wata da wata uku shi ma mulkin da yake sunansa bayero yawwa to sai Ibu- eh, bayero ɗin shine mahaifinsa a gane shi ma ya shekara uku bayan wucewarsa sai muhammad ɗan aliyu mu ambaci aliyu cikin 'ya'yan shi kuma ya shekara biyu sai a sai wannan khadir shi ma ba wancan khadir ɗa ba eh, wannan jika ne shi kuma ɗa ne ga abdullahi shi kuma abdullahi ɗin jika ne ga shehu abdullahi saboda ɗa ne ga alhassan don cikin 'ya'yansa akwai alhassan yawwa to shi ma ya yi mulki Ah, ya yi mulki kusan shekara tara bayansa sai muhammad ibn khadir shi ma ya shekara uku bayansa sai usman ibn al-amir khadir ya shekara ashirin bayansa sai yahaya ibn al-amir shi ma ya shekara goma sha bakwai yana mulki Mm. bayansa na sha takwas sai harunu ibn al-amir ibn muhammad ibn khadir ibn abdulkadir eh wato jikan jikan malam abdullahi Mm. to wannan duka wannan ya ambace su su goma sha takwas a waziru jirairu rahimahullah da yana ɗaya daga cikin malama a shehu abubakar gumi to akwai littafi da ya rubuta ta'anisul ahibba'i ta'anisu al'ahibba'i ya yi tarihin waɗanda suka yi mulki a nan sokoto da kuma ita karankanta gwandu duka masarautun ya, ya abin nan ɗinsu Eh, to bayan shi sai al-mustapha haruna jakolo kenan wanda aka sauke zamanin aleru shi kuma ya shekara goma yana mulki Eh, bayansa sai na yanzu shine na ashirin shine muhammad ilyas bashar kenan ko yawwa shi kuma tun shekara 2005 har yanzu dai yana nan Ah, kaga wajen shekara nawa kenan Hmm? kaga shekara ashirin kenan Yawwa. to wannan su ne guda ashirin in ka hada da shehu abdullahi su suka yi sarauta a gwandu Eh, su suka yi sarauta a gwandu an gane? yauwa kuma sha takwas ɗin duka a gwandu suka rayu duka Eh, duka a gwandu suka rayu to daga baya ne su biyun sai suka mai da abun a nan birnin kebi Allah ya ji kansu da rahama wanda an raye shi kuma Allah ya karfafe shi ya kara masa lafiya Mm. to za mu fara da muƙaddiman malam ko? Bala ya ce, Bismillahirrahmanirrahim, ina mai farawa da neman taimakon Allah wanda yake Ar-Rahman Ar-Rahim, wanda an sha bayani a kansu, so ba buƙatar sai an koma. Sallallahu a wata nuska akwai wawun, wa sallallahu, Allah ya daɗa salati ala sayyidina. ga shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad wa alihi da mabiyansa muminai musulmai wa sahabihi da sahabbansa wa sallama tasliman kuma ya dada aminci aminci gare shi tasliman din taukiri ne maf'ulun ne mutlaq an kawo shi ne saboda karfafawa mala ya ce alhamdulillahi a cikakkiyar godiya ta tabbata ko ta cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala ahalil hamdi wanda shine ya cancanta da godiya eh ahalu anan ba iyali ba ana nufin cancanta hmm? kaka ce iyalin godiya a ahalil hamdi ma'ana wanda yake macancanci ga a gode masa e, Allah ya cancanta kowane irin halitta ya gode masa kan ni'imar da ya masa ko ni'imomi ma wasana'i haka da yabo shi ya cancanta da shi zil azamati Allah nan shine ma'abuce azama azama shine girma wanda yake ma'anawi wato wanda ba a ganin sa a fili kamar yadda wasu malamai suka faɗa wal kibriyai shi kuma shine girma na zahiri an gane yauwa girma na zahiri shine kibriya azama shi kuma girma na baɗini to duka Allah ma'abucin su ne wasana'i da ɗaukaka eh idan an ce as-sana'u da sinun kuma aka kawo hamza ƙarshe to ana nufin asharafu wal ulu ɗaukaka da daraja an gani sannan yakan zo bil qasri as-sana ba tare da hamza ba to anan kuma yana nufin haske eh inna sinun ne as-sana haske as-sana'u ɗaukaka shi kuma wancan as-sana bisa eh to shi kuma yabo yana da kyau a tantance wannan wa sallallahu shi ma a wata nuska babu wannan wawun din kawai cewa ya sallallahu e to amma dai mai wawun din yafi yafi ta fuskan li'irabi wa sallallahu Allah ya dada salati ala sayyidina bisa ga shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad al-mahmudi fil ardi was sama'i wanda yake abin gode ma a cikin ƙasa da sama duk halittun da ke sama suna gode masa mana suna yabansa an gane? eh suna yabansa suna faɗin alkhairinsa shine godiyan haka kuma halittun da ke ƙasa su ma suna yabansa eh in kaga mutum baya yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ko dai mahaukaci ko kuma wanda yake arne ne zindiki to su ne za ka ga cikinsu ana samun waɗanda za su taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama amma halittu masu hankali to wato annabi abin yabo ne a wurinsu wa ala alihi salatin ya tabbata ga mabiyansa wa sahabihi da kuma sahabbansa dama mun ce alu in ya zo a siyaƙi na addu'a to ya shafe al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama amma ummatul ijaba su ne musulmai muminai to kowa ya shiga cikin alu gane ko yau ba wancan alu na bayanin zakka ko na nasaba ba wa sahabihi da sahabbansa su ma salatin ya tabbata a kansu eh to dama malamai sun faɗa cewa shi salati a istiƙilalan ba a yin shiga kowa sai ga annabawa ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abin da yake galibi ma sauran annabawa taslimi ake musu ibrahim sai ka ji an ce alaihi salam musa sai ka ji an ce alaihi salam an gane shi kuma annabi sai aka hada masa biyu Eh, akan yi salati kuma akan yi taslimi din kamar yadda Allah ya umarni an gane inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to kaga shi an hada masa biyun yawwa to anan in ya zamo taba'an ne wanda ba annabi ba za ka iya masa salati lastiqilalan gani mana ba za ka ce abubakar sai ka ce sallallahu alaihi ba Eh, amma in ya zamo ya zo a siyaki kila kayi wa annabi salati sai wani dalili ya sa ka ambaci abubakar din to za ka iya masa salati kaga anan taba'an kenan ya ci darajan wa sallallahu alaihi wasallam amma istiqlalan to wanda ba manzo ba ba a yi masa salati ba a cewa umar sallallahu alaihi wasallama da sauransu yau to shi yasa nan kaga yace wa sahabihi saboda sun zo ne a siyaƙin mi an yi wa annabi hmm? alkurama'i jam'u karimin wato waɗanda suke manya masu daraja masu ƙima alkarim shine wanda yake mai daraja mai falala sosai sahabban nan alkurama ne bala ya ce amma ba'adu bayan wannan abin da ya gabata na basmala da salsala da hamdala da taslimi shine takadira amma ba'adu din faya ƙulu alfaƙiru ilallahi ta'ala mabuƙaci zuwa ga Allah yana faɗa eh wanda yake mai buƙata ga Allah ma'ana bai wadatu da kansa ba koyaushe yana bukatan Allah ya tallafa masa to waye wannan alfaqiru din sai ce maka abdullahi wanda ake kira da abdullahi bawan Allah kenan ibnu muhammadin wanda ɗa ne ga muhammad shi kuma muhammad ibni usmana ɗa ne ga usmanu eh kaga kenan sunan kakansa Usman wanda shine aka saka ma a Shehu Usman kamar yadda dai bayani ya gabata a kai at-toradiyu batoranki eh wanda mun faɗa kabila ce daga cikin kabilun Fulani ko yawwa torabe mun faɗa a bayanin muna yawwa ihya sunna ai mun faɗa ko torabe eh yawwa to sai aka yi nisba sai aka ce a tora biyu eh tora ɗe eh fulatanci ne ana toran kawa yawwa to ma'ana wanda ya fito daga wata ƙabila ta fulani da ake kira toran kawa nasaban da nasaba wanda ai mun faɗi nasaban ko har zuwa musa jakolu ko mun faɗe ta ba to dukkaninsu turan kawa ne waɗannan goma ɗin da muka ambata to shi a sheku abdullahi cikinsu ya fito danginsa kenan amma alhausiyu ikiliman amma a yanki kuma shi ba haushe ne ikiliman kaman jiha misali kaga akwai jihar kebbi akwai jihar sokoto akwai jihar neja akwai jihar kaza ko yawwa to shi a sheku abdullahi ta fuskar yanki to ba haushi amma ta fuskar dangantaka ba fulatani ne fulanin ma toron kawa an gane ko yawwa to shi yasa zaka ga ai suna jin hausa kai ka ce ‘ya'yan hausawa ne tunda suna wa'azi da hausa shi a sheku usmanu sheku abdullahi duka su suna wa'azi da hausa to lafazin alhausiyu shi ma nisba ne zuwa ga hausa ha hausa eh ha'un an gane sai wawun sai sinun eh, to wannan a kusan mafi yawa a littattafansu kamar shi a shehu abdullahi to haka yake rubuta hausa in zai rubuta to ha yake rubutawa sai wawun sai sinu yawwa kamar yadda gashi ya faɗa a nan to haka sauran littattafansa ma hakan yake rubutawa eh, to haka shi ma a wannan muhammadu bello rahimahullah a littafinsa infaqul mai suri shi ma haka yake rubutawa ha an gane sannan wawun sannan sinu haka kuma ɗalibinsa hawa yau shi malam wanda ma ambace shi a satin da ya gabata shine a shaikhu muhammadu sambo kulwa ko kulwa littafinsa kanzul auladi wa zarari fi tarihil ajidadi wa diyari wanda mun ce har yanzu ba a samu dama an buga shi ba rubutun hannu ne sai ma ka goge sosai ma za ka iya karanta shi in ma baka saba da irin rubutun hannu ba ba lalle ba ne ma ka iya karanta littafin to shi ma haka yake rubutawa hausa hausa wannan fuska ta farko ke sannan kuma haɗin na akan canza ta a sa ha'ul kabiri ha babba sai a ce hausa hausa an gane? ɗauwa shi kuma a sheku usmanu ya rubuta hakan da kansa akwai littafi da ya rubuta mai suna hukumu juhali baladi hausa eh da ha'ul kabir hukuncin jahilai waɗanda suke rayuwa a ƙasa hausa littafi ne mai kyau tunda mafi yawa rubuce-rubucensa za ka ga yana magana ne da malamai da ɗalibai isa ka ce shehu ai ba kai bayanin jahilai ba ba kai bayanin jahilai ba eh to sai faɗi hukunci guda biyu a kansu saboda haka ku nemi risala ɗin tunda an buga ta tana nan kasuwa sai ku karanta to shi haka ya rubuta to wannan fuskokin guda biyu haka ake rubuta hausa da su saboda haka ba a sa ma'arifa ba a cewa alhausa sa ma'arifa din kuskure ne saboda sunan dama ba larabci ba ne an gane yawwa bai bukatan sai an yi masa wani ta'arifi sannan can ƙarshe sinin din nan ba a sa mata alif ta madda a ce hausa a gane? yawa shi ma kuskure ne ko dai hausa ko hausa to wannan shi ne saboda a lafazin babu ja ba cewa aka yi hausa an gane ko hausa ba haka ake faɗa ba hausa an gane hausa ko hausa an gane? haka ake fada to shine in za a yi nisba ko dai a ce alhausiyu an gane da ha'un karama kamar yadda a sheku abdullahi ya anan ko kuma a ce alhausiyu yau to kaga kenan nisba a rubuta cewa alhausawi kuskure ne yadda wasu ke yi yau za ga suna rubuta alhausawi wannan kuskure ne saboda asalin alif alif alif din ta gaban sinun babu ta tutun da babu ta kaga a nisba ma ba za a sa ta ba yawwa kenan ko dai a ce alhausiyu in za a yi nisba da ha'un karama ko a ce alhausiyu da ha'un babba eh to wannan shine shine daidai amma alhausa a sa ma'arifa ko hausa a sa alif gaban sinin duk wannan kuskure ne ba a gan shi daga magabata ba masana yauwa kamar yadda na ambata ga shi a sheku abdullahi ga yadda yake rubuta shi haka shi ma a sheku usmanu shi ma a wancan risalar tashi haka ya rubuta ta ya saha'ul kabir sai ya yi wawun sai ya yi sinin an gane hukumu juhali baladi hausa haka ya rubuta to haka shi ma muhammadu bello infaqul maisuri shi ma haka duk da shi ya zaɓi ha don ha'un ɗin shi ya fi yawa a cikin littattafansu hausa an gane yawwa amma kuma haɗin ma ya halatta an gane yawwa domin duka haruffan babu wanda bahaushe yake da su bahaushe bai da ha ha waccan ha'un karama haka kuma bai da ha an gane shi ha kawai yake da shi ha e to wannan kuma babu babu wani harafi da ha a larabci hausa hausa haka muke faɗa ko yawwa to babu wani harafi a cikin haruffa na hija'iyya mai suna ha an gane ha ha sai dai ha amma a ha babu an gane ko dai ha ko kuma ha ko kuma ha to dukkansu babu wanda ba haushe yake da shi yawa to kaga sai ka bar abin yadda magabata masana ma'ilmanta suke ta'ammuli da abin amma yanzu zaka ga da yawa hatta farafisa farfesoshi zaka ga suna wannan kuskuren wajen rubuta shi hausa din da katira da sauransu to wannan duka ne rashin ta haƙiƙi ne da kuma bincike da bin ƙa'idodi sai bayu akwai wanda ma na gani farfesa ne a littafinsa shi sadun ma yake sawa eh kuma farfesa ne shi gaba ɗaya ya canza sinin ɗin ma ya sa swadun wanda swadun yana daga cikin haruffa mai wahala ga gaba haushi ko ba gaba to wannan duka kurakurai ne wala Allah ko da suka yi abin ba su ba su bididdigin abin ba su koma ga magabata ba waɗanda su komi za su kawo sai sun tattance an gane yau to shine abin da a shekhu abdullahi a nan yi kaga bai ce alhausawiyu ba an gane ko yauwa saboda in za a yi a nisba to in akwai alif kuma alif din nan ta asali ce to ba a ba a cire ta eh ba a ba a cire ta barin ta ake yi an gane in kuma babu ta to ba za a sa ba sai a hakura to almuhimmu dai mala yace a nasaba shi ba turanki ne sannan kuma a yankin da yake rayuwa shine ikiliman bahaushe ne wa baladan da kuma gari tunda yana rayuwa ne kamar yadda muka faɗa dama ya rayu tsakanin bodinga da kuma gwandu su ne garuruwan da ya rayuwa cikinsu bai zauna sokoto ba yauwa sai kuma can ainihin wato kamin su yi hijira kenan da suke rayuwa a tsagel a gobir a wannan lokaci wanda tana cikin gwadabawa a yanzu sokoto state to kusan su ne ya rayuwa sai kuma dalilin da ya sa ya je kano wanda mun faɗa sai kuma lokacin da suka shiga nijar da abubuwa da sauransu to amma dai ya yi la'akari da inda ya fi yawan rayuwa mafi yawan rayuwarsa ta fi yawa ne tsakanin bodinga da kuma gwandu to shi yasa ya ce shi ne garinsa saboda garin na hausawa ne gwandu garin hausawa ne an gane? yawwa duk da shi ma asalinsa kandu ba gwando ba kandu eh shi ma zai zo a littafi yawwa daga bayana sai aka canza sai aka maida aka canza kafin sai aka kawo gaina eh amma kandu yake eh kandu eh to za mu yi ta gane irin wayannan abubuwa insha Allah ta'ala to ina ganin nan za mu kwana saboda lokaci ko mun dawo wani darasin sai a tashi ƙari haɓarali fil ƙalbi dalilin da yasa zai rubuta wannan littafi kenan to Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa saboda haka shi lafazin hausa da muka yi bayani akwai dr umar muhammad boyi wanda yana nan da ransa kusan ya yi wannan ta haƙiƙin a ɗan ta aliƙin da ya yi wa shi wannan littafin na tazayinul warakat insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ai babu wata tambaya ko sai a shiga na hau ko mai wata tambaya kowa ya gane ke eh tambaya amma wadda take da alaka da abin da muka yi don kar a bata lokaci a banza eh na'am kace eh kandu ai ba garin fulani ba ne hausa ne kandu ba hausa ne illa galiban waɗannan sunaye wasu asali daga rafuka ne wasu duwatsu wasu itatuwa to shi sai mun kai gare shi sai mu yi bayanin asalinsa insha Allah wadda haka asalin garin aina hausawa ne inda shi a shekhu abdullahi zuwa ya yi ko? yawwa a basalinsa hausawa ne shi yasa ai ya ce alhausiyu ikiliman wa baladan yawwa to kaga wa baladan yana nufin mi yawwa gari eh duk da ya rubuta littafin tun yana bodinga eh tun yana bodinga ya rubuta littafin shi tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyat rahimahullah Allah ya gafarta masa